warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da subahi barkanmu da sake kasancewa wannan rana ta 16 ga watan Ramadan shekara ta 1445 hijiriya a wannan gari mai albarka garin Komo Akwa Local Government Masjid Ansar za mu ɗora kan inda muka tsaya a darasinmu na mata na tarihin matan annabawa yau insha Allah ta'ala za mu tattauna ne akan tarihin matan annabi Dawuda salam sayyidina Dawuda salam annabi ne daga cikin annabawa Allah ya ce wa Dawuda wa Sulaimana iz yahkumani fil harfi إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين an kira Dawud an kira Suleiman duka waɗannan manyan annabawa ne amma ɗa ne da uba annabi Dawuda shine baba annabi Suleiman shine ɗa dukansu manyan annabawa ne kuma sarakuna kun san a cikin annabawa akwai sarki sarki sarakuna dai da kuka sani to dukansu sarakuna ne masu mulki. Za mu yi magana a kan matansu. Allah ya ba wa annabi dawo da falala mai yawan gaske da ilimi mai yawan gaske ga mulki. Shi kan mulkin da Allah ya bashi har duwatsu Allah ya bashi. In ga sarkin garin ku ai baya iya mulkin dutse kan. Amma annabi dawo da har duwatsu. da tsuntsaye in sun gaishe su rinka tasbihi dutse ya rinka tasbihi wasakharna ma'a dawud aljibala Allah ya ce muka fore wa annabi dawud da duwatsu Qur'ani ya ce walaqad atina dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid a iya nan kawai Allah ya ce mun ba wa Dawuda falala to ku cikin falalar da yake da shi Allah ya ba shi mata in Allah ya so girman mutum a rayuwa sai ba shi matan kwarai matan arziki matan rufin asiri masa masu taimakon mijinsu ba matan korafi ba ba matan gulma ba ba matan kitififi ba ba macen da take gata da kyau a ido amma zuciyarta ba irin ba ba irin wannan matan kuma malamai suka ce mulkin annabi dawuda sarauta annabi dawuda ya samu nasara da taimakon da Allah ya masa akan matan da yake da su na sha gaya miki in fa mutum ya samu mace tana kula da shi a waje ma ana ganewa wallahi daga saka kayansa da shigansa da mu'amalarsa da zirga-zirgarsa in dai matarsa tana kula da shi wato za a gane Allah ya ba shi duwatsu ya ku duwatsu ku koma ga Allah tare da shi su yi tasbihi ya je yana yana tasbihi da dutse yana yi idan annabi Dawud ya zo ya tsaya yana tasbihi tsuntsaye ma suna yi annabi dawud da ya fara karatu yana fara karatu duk tsuntsayen garin sai su zo kansa sai su tsaya suna jin karatunsa inda yana karatu ko tsuntsu ya zo wuce sai tsuguna sai tsaya sai ya gama jin karatu sai ya ce ku tashi ku tafi kin taba jin mulki irin wannan to ɗaya daga cikin annabawan Allah kenan da du da karfe kin ga dai karfe ko karfe yana da wahalan sha'ani to karfe kamar fulawa yake wajen annabi Dawud wa alanna lahul hadid kuma makeri ne kira yana yin riguna na karfe riguna na salka na yaki da hannu yake murza takwabi duk karfe da hannu zai daddanna shi komin karfinsa yanda yake so yake sarrafa karfe wa alanna lahul hadid ni'mal sabighatin wa qaddir fi sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir a wata ayar Allah ce walaqad atina dawuda wa sulaimana ilma hakika mun ba wa dawuda mun ba wa sulaiman ilimi Allah ya ba su ilimi wa qala alhamdulillah su biyun da ɗan da uban suka ce alhamdulillah duk wanda Allah ya bashi ilimi sai ce alhamdulillah alladhi faddalana ala kaseerin min ibadihi almu'minin wanda ya fifita mu akan da yawa daga cikin bayansa mu'minai annabi dawuda alayhi salatu wassalam ya auri mata mata mata ba ni kunna yake saurara ki ji kin san nawa ne mata annabi dauda dari ƙwarai kuwa dari to ai su mata da daraja a wajensu dari temer da ku temer da na ha temer da ku hanko feere maako mo ɓagi debbo debbo debbo debbo debbo temerre mo sodananɓe atampa mo wadda yiri mo wadda kusel mo wadda mo wadda mo wadda mo wadda koɗume ma duk wata babarbariya ba da ita nake mata daina kallona akwai waɗanda yadda kika san dutse ina fulatancin nan sai su ninki mai haka mutum yana gombe baya fulatanci kuma an gama da shi wani ke fulatanci yana da tsada mata masu fulatanci tsada ne da su yanzu ko aurenki aka zo nema aka ji kina ɗan yarawa kin fi daraja kin fi tsada Allah kuwa in kika ga ba fulatanci sai ki ji nabi ya ta kai wannan kado ne wallahi kaɗo ne ba wani fulati ki rinka ɗan tabawa ko yaya ko kiran ki a waya kuna gaisa sai ki ce a ɗan jam ni kam nauro nomiyal nawaire ki to Allah hokku jam Allah hukku baraji Allah hukku jutal balde yawa to sai a ce wannan kam bambane sosai kawai haɗe kawai hausa ya cinye ku gaba ɗaya ba shi yasa bare bare suka zo suka cika a cikin ku ba duk inda barbarbare ya zo sai ya kori fulatanci haka suke mana ma ba za mu kyale su ba matan annabi dawo da ɗari daga cikin matan ɗarin nan to akwai matar da za mu yi magana a kanta ita ce mahaifiyar annabi suleiman Allahu akbar maman annabi Suleiman wannan mata mace irin mata ce wannan da ta haifi annabi mai mulki mai sarauta irin wannan amma zan gaya muku wani abin da bai da daɗi sai ku yi haƙuri akwai wata al'umma da ake ce da ita yahudawa ko to babu ɗan adam da ya zagi mahaifiyar annabi suleiman irin yahudawa sun zage ta zagi na ɓaci mahaifiyar annabi suleiman matar annabi dawuda zagi zagi a littattafan yahudawa a cike ke da zagin matar annabi dawuda mahaifiyar annabi suleiman daga cikin zagin da suke mata suka ce mazinaciya ce a'udhu billah ai ba yahude bai yi ba yahudawa makiyanmu ne mu yahudawa ba sa son mu suka ce zina annabi sulaiman yake da ita inna lillahi wa inna ilaihi aka ce to yaya ya aka yi hada da ita suka ce shi kansa annabi annabi dawo da kai zina yake da ita suka ce kai suka ce annabi dawo da zuwa ya je kashe mijinta ya je kashe mijinta kuma ya zo yana zina da ita da haka su yahudawa a wajensu annabi dawo da shi kansa mazinaci ne kuma annabi suleiman dan zina ne a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah wallahi duk da na karanta wannan tarihi ina jin a raina duk duniya ba wanda ya isa samun son bai hude a cikin zuciyata wallahi babu shi ba zan taɓa ƙaunar bai hude ba dan bai hude bai da albarka su samu annabawanmu da Allah iya bi su a cikin alkur'ani ya faɗi alheri a kansu su ce wa annabinmu mazinaci su ce wa annabinmu ɗan zina haka suka zagi annabi lulu shi ma zaginsa suka yi ta yi da zina to shi yasa kuka ga ba a shiri tsakanin yahudu da musulmi Allah kiyaye annabawan Allah da zina kuma Allah kiyaye wannan sharri da aka yi musu matar annabi Suleiman a cikin mata ɗarin nan matar annabi Dawuda mahaifi annabi Suleiman a cikin mata ɗarin nan wannan mata ya kamata mu jinjina mata kishiyoyinta 99 Allah miki albarka to na kawo tarihin nan ne dan ina wata mata mai kishi yau ki zo mu buga da ke duk wata mai kishi da take jin ita mai kishi ne to ki zo a buga da ke ki buɗe kunnen ki ki ji tarihin mata yanzu me ya same ta ba kishin ya riga ya wuce ba ki yanzu kishi ya ɗaya ta gigita ki kishi ya ɗaya ta hana ki sakat kin hana kishiya zama a gida kina ta fada da ita kina ta gaba da ita kin raba kan ƴaƴa saboda kishi kina kin mijinki saboda kishi mijinki yana ƙaunarki yana son ki yana miki hidima daga ya ƙara aure yanzu mijinki ya zama abokin gabanki ta ce tun da ya ƙara auren nan ko ganinsa ne haushinsa nake ji dare ya yi ta kasa bacci saboda kishi tana buga waya tana wayo Allah yana can fa yana can fa wai ita mai kishi to ya zaki yana can dole ya tafi ɗakin matarsa rigarsa ba guda biyu ba hularsa ba guda biyu ba me ya zaki zo kina kishi da abin da Allah ya halatta ke ba baiwar Allah ba ne to yau ga wata mata mai kishiya 99 mama annabi Sulaiman da aka ki shirya kawai ni ba zan aure mai aure ba ni wallahi tallahi da an zo in duk wanda ya zo neman ta kana da aure a'a ba zan aure mai aure ba Kar ki aure mai auren sai kin auri mara auren watan ki takwas bakwai da wani abu cikin farko tukun ya fara gigita ki sai dai ki ji kishiya a gadon bayan ki haka aka yi wa wata shekarun jiya eh ta ce malam duka duka wallahi wata na bakwai takwas na ga mutumin na ya canja yaya aka yashi aure zai kara ga ciki riki riki ana ta mun murna zan sauka ashe da kishiya za mu sauka gidan nan wallahi riki riki yanzu in ta ce ba za ta aure mai aure ba to ga shi kin aure mara auren kun yi alkawari ne shi bai kara ba ai namiji ki rabu da shi kawai ki addu'a ki ta sumulmula kayan ki kina lallaba shi ita biyayya da ransa ya baci ki ce na shiga uku ni kan dan Allah ka yafe min ka hakuri wallahi ba zan kara ba ki ta da'a sai ki dan shekara kina cin moriyarsa amma taurin kanki wallahi sai ya karo miki sha ko bai da kuɗi sai ya ci bashi ya yi aure irin yan matan yanzu kan ma za su iya cewa ko baka da komai ma ni ni kai nake so ba kuɗin ka nake so kin san haka suke in soyayya ta yi soyayya sai yarinya ta zo ta taima kuka ni wallahi ban damu da kuɗin ka ba ko ba ci ko ba sha in dai na same ka ai a ƙoshe nake tabdi tabdi a wannan zamanin da yake mai yaudara ce wai bata damu ba shi ita ba kudinsa bane wallahi ba kudi bane a gabanta ita bata damu ba ita in dai ta same shi ai ta gama samun komai a duniya haka za ta gigi ta bawan Allah ya je kasa bacci shi ya dauka da gaske ne kaɗan daga yaudaran mata kenan ko ba ka da kuɗi in ka shiga cikin harkar soyayya da mace wallahi sai ka ji cewa kai fa sai ka yi auren nan da haka ki daina bari ana ta turo wa mijinki kullum wasiƙa kullum test na gaisuwa kullum ana kiransa a waya ki daina bari fa za a miki illa fa bai biya miki kuɗin makarantar yayanki ba babu abin karyawa na kwarai abincin rana ba mai kyau ba na dare ba mai kyau ba ba gidan zama na kwarai sutura ba ta arziki ba wata yarinya kawai ta zo ta makale wa mijinki sai ki ji ana maganar saka rana wani kan daga zuwa tambaya ma uban ya ce yau ai an gama magana ba dai kun zo tambaya ba Alhaji Dauda Alhaji Musa bismillah aya akai daura musu aure eh butu araha yanzu yanzu ne kana zuwa daga zuwa tambaya wallahi aure ake daura wani ya ce kar ku fita a gidan nan sai kun turo mota a ɗauki amaryarsa a kai masa mijin fa ba a shawara da shi ba iyaye masu albarka kenan ha to ba ku son irin waɗannan ko a to ku bi a hankali wallahi yanzu mata mata burodi ma in ba sa ba ya fi su tsada to Allah ba ku haƙuri Allah ba ku haƙuri na yi laifi na yi laifi Allah ba da haƙuri Allah ba da haƙuri ta kula da mijinta kanat tar'a haqqa zawjiha wa tusari'u ila ta'atihi mace ce mai gaggawa wajen bin mijinta wa taf'alu ma yuhibbu mata annabi dawuda duk abin da annabi dawuda yake so shi take aikatawa wa tatruku ma yakrahu duk abin da baya so ba ta yi bari ku ji wata kissa da Imam Ahmad ya rawaito a cikin hadisin sa daga Abi Huraira Allah ya yarda da shi Ibn Kasir a cikin albidaya wa nihaya yace isnadinsa mai kyau ne qawi rijaluhu siqat manzo Allah ya bamu labari cewa kana Dawud alayhi salam fihi ghayratun shadida to na wani karatu annabi yace kun ga annabi Dawud nan da ake gaya muku mutum ne mai tsananin kishi ki haƙuri hajiya in Allah ya sa mijinki mai kishi ne, akwai maza masu zazzaban kishi, haka suke, ko citta ba ta kai su zafi ba. To gaskiya zan gaya miki in Allah ijarrabe ki da miji mai zafin kishi, na ce mai zafin kishi, wato kishin ya wuce ya yi oba, kin san komi ana so ya zama tsakatsaki, ba a son miji ya zama bai da kishi. a gidansa. To, amma in ya zama mai zazzafan kishi, bai da daɗin zama, kamar yadda mace ma ta zama mai zazzafan kishi ba ta da daɗin zama. To, amma shi wannan kishinsa shi annabi ne akwai balance, saboda Allah yana controlling ɗinsa. Annabi baya aikata abin da ake kyama ko ba a so, amma fa akwai kishi. Kamar yadda a cikin sahabbai, ba wanda ya kai sayyidina Umar shi ma kishi shi sai na umar aka ce ko ƙuda ya gani namiji a gidansa ƙuda namijin ƙuda sai ya kore shi tsare gida kenan wata mata ta ce ita kan ba za ta iya ba na ce me ya faru ta ce malam kishin ya yi yawa kullum a cikin tuhuma nake ya bugo waya ya ji bizi akwai mijin da fa kowa ya buga sau ɗaya ya ji bizi bizi mana ya ji kina ta waya ya an jima ya daɗa bugowa ya ji kina ta waya to kin shiga uku zargi ya shiga ya kira yana zage-zage da wani uban kike waya da uban wa kike waya ta ce mai gida kamar ya da uban wa uban wa ya kira ki in kin ji miji yana cewa uban wa ko ki daina urwa kike yi to fa zagi ne ransa ya ɓaci ne zai fashe lallaba ki dan samu guri gefe gefe da uban wa kike waya ba zan yarda ba kace ka tsaya ka saurare ni waya na kira ki ba ki dauka busy busy da wa kike hira bai bincika ba wataƙila a gidansu ne aka kira ta wata matsala ne ake warwarewa ta dangi wataƙila uwarta ce ba lafiya za a kai ta asibiti suna ta bayani ya za a taimake ta wataƙila wataƙila to yau maza yawan buge-bugen waya ba sa yadda to akwai wanda shi matan ma ke alaƙa da mata ma yana da kishi bai yadda ba da ya ji waya in ya ji murya namiji mu gani waye wannan mu gani dan namu in gani kira shi in ji waye ba mamaki kanin mahaifiyarta ne ba mamaki dan gidan innanta ne ko gwaggwanta ne shikenan mace ba za ta yi waya da namiji ba akwai dangi akwai yan waye wata mata yayanta ne yake zuwa da ƙannanta suke zuwa mijin ya kama ƙwatar niho yana turbina fuska niho ni wannan ƙwattun da suke zuwa gidana niho ba zan yarda ba ta ce yayana ne uwa ɗaya uba ɗaya to ya zai zo ku ta hira da shi bai yadda ba wallahi bai yadda ba ko yayanki ne ku hira ya zai zo ana ta wani shewa ni fa ba zan yarda da wannan ba zamani al'amura sun canja eh bai yadda ba uwarki ɗaya ubanku ɗaya da shi bai yadda ba akwai wanda ya zo ya ga ya ga ɗan uwan matarsa uwa ɗaya uba ɗaya ya kafa mai doka ya ce kar sake zuwa gida ya ce kar ki sake bari ya zo gida na akwai wanda kuma doka ya kafa ya ce daga ƙarfe kaza na dare ko yayanki ko babanki ko gwaye in na ji wani namiji ya kira ki akwai damuwa ta kira ‘yan uwanta gidansu ta musu ta ce jama'a assalamu alaikum suka ce wa alaikum salam ta ce to don Allah ina nema alfarma duk wayar da za mu yi da ku mu yi ta kafin magariba me faru ba za a kira ki da daddare ba ke din waye dan me zaki kafa mana doka ta ce a'a aure na aure na ta ce mai gidana ya ce ko yayana ko kani ko waye baya so ya ji muryar namiji a gidansa an kira ni da daddare ƙarfe kaza ko ma waye suka ce to Allah sauki Allah ya yi akwai mazajen da saboda kishi ma in ‘ya'yansu sun girma koran suke a gidan ɗanki wallahi in ɗanki ya tasa yana girma sai a ce an hana shiga gida akwai gidaje yanzu haka wallahi da baya iya ganin uwarsa sai ya nemi izini baya shiga gidan ubansa bai zai shiga ba a'a yaro da ya kai kaza baya shiga gidana babu wani dalili a shari'a babu wata hujja a shari'a a wajen Allah in dai ba wani barna kaga yaron nan yayi ba da zaka raba ɗa da uwarsa wai saboda ya girma uwarsa ce wani mace lalacewa ne zai iya wani abu ne da uwarsa ba daidai ba ne idan ma ba uwarsa ba ce a gidan kishiyar uwarsa ne to ai ba aure tsakaninsu kuma ba wani abu na tsakaninsu sai dai 'ya'yan zamani suna da fitina da matan da mazan don an samu wata mata tana soyayya likis soyayya sosai da ɗan mijinta. Ƙwarai kuwa, yaro saurayi matashi ɗan mijinta, soyayya ta tura mai hotuna kuma kuma fa ita matar uban shi ne. Yaron ya ce tun ina kaucewa wallahi sai da ta ja hankali. Kullum za ta je unguwa mijin ya ce zai kai ta ciya ba sai ka zo ba turowa ne ɗana ya kai ni. Ashe hira suke tafiya abinsu. Ta caɓa kwalliya da ajo ta shiga gaban mota. nan yi magana ce ai dan mijina ne ashe harka suke wato ku lamarin ku mata ne kuna da wahalan sha'ani wato ba ku da garanti shi sa ake sa ido a kanku na ƙurulla mujiya dole a sa muku a kalle ku a nemi dole a kula da lamarinku saboda ba ku da tabbas ba ku da garanti to ni dai na gaya miki in kika je kika ta sakaci ba kula Allah ya jarabe ki da miji mai yaji mai zazzaban kishi zai iya kafa miki hujja ce eh to ai ba ni na fara ba annabi dawo da ma yana da zazzafan kishi bari ki ji abin da ya faru kin sa abin da annabi dawo da yake idan ya fita daga gidansa sai ya sa kwado sai ya rufe kofar gidan ya ce wa matarsa kar wani ya shiga gidana sai na dawo duk wanda zai gana da ke sai ina nan ya sa abin rufewa ya kule matar ya tafi ya batta a ciki annabin Allah ne saboda kishinsa kana idza kharaja aghlaqa al-abwaba falam yadkhul ala ahlihi ahadun hatta yarji'a to yanzu ma dai ana samun wasu maza gaskiya suna yi amma su wani lokacin kawai tsabar ra'ayin da kaune da wulakanci wasu maza ko dai ɗabi'a ce haka akwai wanda kuma gaskiya suna da gaskiya akwai wanda kaza ya aura kaza kin san kaza ko an ni gerugal ai ko to gerugal ya aura kaza yawo in ya fita ta fita da haka in zai fita sai ya jawo ya kule gidan ba za ta fita ba akwai wanda kuma gaskiya wata take wasu take kira gidan ana zuwa gidanta ya samu labari ɗaya biyu ana zuwa neman ta har gida akwai wanda tana gayyato masa matan banza ne da sunan kasuwanci ai ta shiga gidansa gidansa ya zama tasha ya zama kasuwa mata su yi ta cire hijabi ai ta iskanci da shedanci a gidansa ya ga zai iya ba yake garkama kwado da haka dan kin kawo mana fatawa kina zage zage kin ce mijinki ya shiga hakkinki yana kule miki gida yana tafiya sai fa mun bincika ba za mu ba da amsa ba sai mun binciki halinki ruwa baya tsami banza duk lokacin da ka ji miya ta yi tsami to lalle an tsoma hannu a cikinta ko ba haka ba ne to sai ya rufe ƙofar gidansa kai akwai kishi mutum mai mata ɗari amma ya rufe gidansa wata rana ya fita an rufe gida annabi ya ce fakar da za ta yi wa min gulle kacin daru fa aqbalat imra'atu tadlu ila dari فإذا رجل قائم وسط الدار matarsa tana fitowa tana duba sai ta ga wani ƙaton namiji a tsakiyar gida an kula gida ga namiji ƙato a tsakiya ta ce kai jama'a ta yi magana wa sauran matan gida min aina dakhala hadha rajulu waddaru mughlaqa wannan mutumi ta ina ya shiga gidan nan alhali gidan nan yana rufe wallahi annabi dawuda sai ya kunyata mu idan muka shigo in ya zo gidan nan ya ga mutumin nan mata yan uwana ku zo fa mu san yadda za a in fa annabi dawuda ya dawo ya tarar da namiji a gidan shi za fa mu kunyata fa kin gani ashe namiji mai kishi baya so ya ga wani namiji a gidan shi kuma gaskiya ne ko yayanki ne ko dan uwanki to a bide a hankali ki kula da halin mijin in kin ga in kin yi baki yana zuwa ya turkune fuska yayanki ya zo yana ta fushi ana gaishe shi yana yawa da zai zauna su hira ba sai ya shiga ɗaki ya ɓata rai yana kama abinci ake banza ana taba ta lokaci ana to bakon ne da kika yi baya so ba zai iya gaya miki ba ki karanta shi sosai in kin ji ya fara buge-buge to a cika mutane gida kullum ke baki kullum baki baki to baya son baki ne mai gidanki har yanzu baki da wayo ke baki gane mijinki ra'ayinsa baya son baki ba mu sani ba iyayena mata ba ku san a cikin maza akwai wanda ba sa son baki ba ku sani ba sai ki mai da hankali in mijinki baya son baki haka Allah ya shi sai a guri in kin yi bakuwa maza maza ki sallame ta ki mata abun arziki to hajiya sai an jima Allah saka mai gidan ya kusa dawowa ko da baki ce bai da kirki ba ki ce to mai gidan ya kusa dawowa da dai bakwar kirki in ta ji an ce mai gida zai dawo ai ta dan bada guri a cayin ta sai dai in makale mata ne cingam wata mata ta bugu min waya ta ce malam akwai matsala na ce me ya faru ta ce wallahi uwa ta fa mahaifiyata ni fa abin da take yana damuwa na ce me ya faru ta ce wallahi malam ya kamata ka rinka wa'azi surukai wani lokacin ba sa tsare darajarsu ta ce mama ta za ta zo gidanmu ta miƙe ƙafa mai gidana ya dawo ko ɗan kaucewa na surukan nan ba za ta yi ba ta cire hijabin da ta cire ɗan kwali mijina ya dawo sai dai ka ji tana ai ka dawo ne san da dawowa tana miƙe akan kujera abinta tana shan fanka in ta ji zafi ma sai ta ce ke kuna mun yi nan eh ta ce wallahi mai gida na bai isa zo falon na ya zauna ba sai dai ya shiga kuryar ɗaki a falo yake cin abinci muna hira da yara amma uwata ta zo ta ce ba inda zan yi ta ce wallahi in ta zo bakunta sai ce sati biyu ta ce wani lokacin wata guda take har sai ya zo yana tambaya hajji ya kan ce za ta tafi ne ba yi da kyau ba yi da kyau sama sama dai nesa nesa dai a ɗan lallaba a bi a hankali ya zo kina haɗa banɗaki da surukinki wata kuma in za ta tafi sai ta ce wa ‘yar mu je su to ɗinki ta ce hajiya ta ce mu je ni ce ta ce da komun buhu eh ta ce auna mun shinkafin nan ta ta aunawa eh ta ce buɗe kadadin taliya ta buɗe zuba min mu je kicin ɗinki mu ga manjanki tsiyaya min mu ga man gida tsiyaya buɗe mu ga ina maginki ɗebo zuba mu akwai sauran citta ne haɗa min da ita kuna da fulawa auna mun kwano hudu ta zo shopping kenan kin san waye mai wannan uwar mata mahaifiyarki ta ce malam idan abinci na ya kare mai gida na ya ta faɗa bai sani ba ni kuma na san ba mu muka ci abincin ba ya ce duka duka gidan nan rai nawa ne mu nawa ne a gidan nan ya za a ce shinkafa na kare ya za a ce sabulu na ya kare ya za a ce kaza na ya kare ta ce ina jin kunya in ce masa mahaifiyata ce ta zo ta ɗiba ni kuma ba zan iya hana ta ba uwa ta ce ba zan iya hanawa ba amma ni na san haram ne tana ɗiban kayan da ba a mata izini ba. Da mijin ya gane ya kama faɗa yana magana, sai ta ce ki je ki gaya mai bai da kunya, in ɗauki ya guda in ba shi kyauta don na ɗebi abinci a gidansa har yana da bakin magana? Wannan fa mata fa a shirye take ba. Harkar kwangila ce ta kama sosai, sana'a ce ta kama, auren nata da jari ne. idan mijinki ya nuna kishi akan zuwan danginki da ƴan uwanki to wata kuma yayarta ce za ta zo mata ziyara yarki yarki ce za ta zo ziyara ta je ta kashe aurenta bazawara ce sai ta zo ziyara sai ta yi wata uku eh wata uku wallahi tun kuna gaisawa ana rimi-rimi har wata rana in ta zo kuna gaisawa sai ki ga ba za ki maida mata gaisuwa ba saboda ta takura miki ga dukan yara duka in yara suka ce ta duka aiwa ita yarki ce duka ana yi yarki ta zo ta tare miki a gida ta fade ta kashe aurenta zaman zawar ce take yi dan Allah ku rinka lura da ya kamata bai da kyau ko ba kunta ne kika zo ana marmarin ki kici a kam zan tafi ya yake tsaya mana ki a'a ba komai ba komai na gode wallahi ki koma gwanda ki je ɗakin ki na kara ɗakin ki na ƙasa ki ci tuwon miyar kuka ki haƙura da taliya da ake miki da kafar kaza da ake baki a gidan ƙanwanki amma yawancin ku kwaɗayi da son duniya yake kai ku musamman idan mijin mijin yanki yana wani gari mai ɗan abin nan haka kawai zaki ta tara kudin mota sai dai a ganki kin dirka saboda hali irin na mutane da yaudara sai ta je ta tattara ta sayi kukanta ki ga mace da tsuntsiya da kuka da ɗan daddawanta ta shiga da boronta biri biri biri kin zo ne lafiya kalauka wannan ta kawo muku kuka da daddawa da komai da komai sai ta yi wata uku sai ta cinye kukan da daddawan da ta kawo duka sai ta cinye su kafin ta fita yau dai na garan ku a bace yake ba ku son karatun nan saboda na je na tabo irin abubuwan da ake yi to sai a yi hakuri ni ba hana zumunci na yi ba yana da kyau a je a yi zumunci a je a gaisa amma kar yayi yawa kada yayi yawa kuma na gaya miki a cikin maza akwai wanda kishinsa har matan baya so kuma na gaya miki a cikin maza akwai wanda hatta ƴaƴansa in suka kai wani munzali koransu yake daga gidan baya bari suna shiga mai gida shi ke yake so kawai ku saka ta wala sai ƴaƴanku to ya zaki haka Allah ya yi shi duk da hakan dai ba ba ba ba daidai bane sa ido da matsantawa a ce an hana ƴan uwanka su zo gidanka ba daidai bane ba daidai ba ne kuskure ne to amma kuɗin ma in ba ana muku wa'azi ba kuna da ɗan zarmewa da wuce gona da iri ta ce mutumin nan fa in annabi dawo da ya zo ya same shi wallahi za mu kunyata kawai sai ga annabi dawo da mutumin kawai sai ya ƙi tafiya yana tsaye annabi dawo da yana zuwa ya ce shi man an ta kai ko waye wannan kai waye kai bawan Allah waye kai yace ana alladhi la ahabul muluka wala amna'u ko wala umna'u min al-hujjabi ni ne wanda bana jin tsoron masu mulki Kar ka ga kai sarki ne mai mulki ne ni bana tsoron ka to aljani ne mutum ne yace kuma duk inda aka rufe ba a isa a hana ni shiga ba ko mun kula gida sai dai a gani a tsakiya ba a iya hana ni shiga ɗaki ba a iya hana ni shiga gida annabi dawo da sai jikin sai sani yace to in dai haka ne anta wallahi idan malakul mauti wannan mai wannan sifar to wallahi kai kam ina jin mala'ikan mutuwa ne yace sannu da zuwa sannu da zuwa marhaban bi amrillah sannu da zuwa annabi dawud ya zauna zai iya koran mala'ikan mutuwa yana zama bai ɗauki lokaci ba kawai sai aka ga rasu Allahu akbar ɗansa Suleimanu ya ji cewa babanka ya rasu. Aka zo aka yi wa annabi dawo da wanka, aka zo aka yi masa likkafani, sai rana ta fito. Rana da ta fito kamar yanzu yadda kuke zaune ina rana tana bugun ku. Sai ga annabi Dawuda gawarsa kafin abin ne ta rana tana bugu ranar gawarsa. kawai sai ga ɗansa annabi suleiman yana shigowa gida sai ga babansa a rana kun san me ya ce kawai sai ya kira tsuntsaye ya ce ina tsuntsayen garin nan ya musu magana da yake suna magana da tsuntsaye mulki ai ba wani mai mulki da ya taɓa mulki irin nasu annabi dawud da suleiman ina tsuntsaye sai tsuntsaye suka taru ya ce ku yi wa babana inuwa gaba ɗaya kawai tsuntsaye suka tsaya a saman gidan nan sai ga rumfa rumfar tsuntsaye. Allahu akbar. Allah ka azurta mu da imani da kai. Malama in Allah ya so bawa, in Allah ya so ɗaukaka bawa, ba yanda za ka yi sai ya ɗaukaka. Shi sa ku nemi ɗaukaka a wajen Allah. Malama ba sai tsuntsaye suka yi ta zuwa ba, tsuntsaye tsuntsaye suka yi ta zuwa suka yi ta gaba ɗaya garin sai ya yi duhu. Kamar dare, kuma rana ne ashe sun rufe saman garin ne gaba daya su kansu suna jaje suna taziya annabi Sulaiman annabi Dawud ya rasu sai da aka zo wani lokaci garin yayi duhu sai annabi Sulaiman ya ce ku tsaya amma kowane tsuntsu ya nade fuffukensa iqbidi janahan kowane tsuntsu ya nade fuffukensa kawai tsuntsu yana yana sama sai ya nade fuffuke kuma suka tsaya haka shine aka samu iska aka samu haske har aka samu daman da za a dauki gawa Abu Huraira ya ce fa tafiqa Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yurina kaifa fa'alat at-tayr wa qabada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi sai ga annabi yana kwatanta mana yana demonstrating yana nuna mana yaya tsuntsayen suke nade suke nade fuffuken yana nuna musu yace sai suke ta haka suke ta haka suke ta nade fuffuken su manzo Allah yake ga musu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisin Imam Ibn Kathir ya ce isnaduhu jayyidun qawi rijaluhu thiqat wannan hadisi ya ku iyaye na mata yana nuna mana da yawa daga cikin falaloli da darajoji da matsayi da Allah ya wasu cikin bayansa su ne annabawan Allah sannan yana nuna mana ashe ba aibu ba ne idan namiji yana kishin matarsa dole mutum ya kishin matarsa dole namiji ya kishin matarsa abinda aka hana baƙin kishi mummunan kishin tuhuma kishin zargi shine ba a so iyayena mata mu gaya wa kanmu gaskiya abinda wasu daga cikin mata suke yi a cikinku su ne suke jawo wa 'yan uwansu zargi da rashin aminci an kama mata tana soyayya da direbanta. Direba, riƙe soyayya sosai matar aure. An kama abokin miji yana neman matar abokin shi, kuma matar ta yadda. Dole maza su yi kishin gidansu. An kama mata tana fita daga gidanta da sunan za ta je unguwa. tana zuwa gidan wani akwai wanda ya je yana zargin matarsa tana zuwa gidan abokinsa ana gaya masa wata rana ba aune ya je ritsa gidan abokin lokacin matar ta tafi yana zuwa ya yi sallama ya shiga falon mai gidan put sai ya gama ta yi mazan ta daga labule ta shiga wani wuri ta shiga cikin gida irin guest house ɗinsa ne kin san da Allah zai tona mata asiri da ta tashi a ce ta tafi ta bar gyalanta kuma gyalan shi ya saya yana zuwa a gefen kujerar sai ya ga gyalan matarsa suka gama gaisawa da aboki ta mai dariya suna ta raha suna ta kaza da sauransu to nan asiri na biyu ashe ta ajiye takalmanta da za ta shiga malam sai ya ga takalman kuma shi ya sai takalman ba ku da gaskiya ba ku kyautawa kuna da cin amana haka wani lokacin ni in mace ta zo tana mun kukan mijinta mai kishi ne ya dame ta kaza kaza ni ni ban fiye ta da hankali na ba saboda na san halin ku wallahi yanzu akwai cin amanar da ya wuce ki rinka zuwa gidan abokin mijinki saboda ba kya tsoron Allah saboda mayaudariya ce ki akwai wanda ikama matarsa cikin dare ya ce malam sai in juya a shimfiɗa sai na ga ban gama ta ba yace ya dauka ɗakin ta take tafiya kuma tare suka kwanta ashe in renin hankali ce in dare yayi in ya kama bacci da yake mai nauyin bacci ne sai ta shiga ban ɗaki ta sake sabon wanka ta fesa hoda ta shafa hoda ta yi kwalliya ta saka kayan bacci sai ta je falo ta kunna wuta sai ta kama bidiyo kwal da samarinta bidiyo kwal ta cire riga ta cire ɗan kwali ta cire kayan bacci ne kawai a jikinta tana haska kanta suna hira tana abin nan ta sassauke labule ta garkame kofa ta bar mai gidanta yana can shi kuma malohu yana ta bacci ha kuma aka kama ta ta ta ta jike ta ta yi zurfi ta yi nisa cikin dare suna ta hira da maza ta gama wannan ta latsa wannan ta kira wannan kuma da wayar mai gidanta da datan mai gidanta maza nawa ne suke kama wayar matarsu tana yin text na banza ga wasu maza maza nawa suka yi wannan ina gaya miki ne don ki shiga tetayin ki shiga hankalinki idan kin san halinki ne wannan ki daina yi duk matan kirki da muke gaya muku ba sa irin wannan to yaya za mu zo mu zauna a gidajenmu ba mu da aminci mutum ya killace kansa ya bi Allah ya bi addinin Allah ya bi shari'a matarsa ta zo ta ci amanarsa akwai wanda ya ce ya ce ai malam ba na barin matata ta tafi wata unguwa ita kaɗai tare muke zuwa ya ce ƙafata ƙafata me ya faru ya ce to tana da ɗan haske ba abin nan ya ce kuma na lura tana da rawar kai irin masu rawan kai kin sa akwai mata masu rawar kai dancing head rawar kai akwai yan rawar kai kanta yana kaɗawa bini bini kaga tana waya da maza tana shaƙi baki tana yaɗa baki da haƙori a a a kamar ba mata aure ba baki da kimtsi ba kunya kin haihu biki san kin haihu ba za ta je unguwa ya ce to bari in ga yadda zai ranar tafiya sai ta ga mai gidanta ya yi wanka ya haɗa jakarsa shi ma da ‘yar jakarsa ya shirya ta ce ya dai ya ce tare za mu tafiya ta ce ina za ka ya ce raka ki zan yi ta ce yaudan zan je bikin sai ka raka ni ya ce to akwai soyayyar da ta wuce mijin ke raka ki ta ce to ba na so ya ce ni kuma ina son ki ƙauna ce iya ƙauna tare za mu tafi wannan rashin yarda wannan rashin aminci ni wallahi baka yarda da ni ba zargi na kake ni ka bani takarda ta ya ce daga cewa an raka ki daga cewa na raka ki me laifi a ciki ta gama duk masifarta yana rataye da yar jakarsa ina ruwan alhaji makale mata cingam kenan abba kuran karfe kenan ya ce in dai za ki je tare za mu tafi in ba zan je ba ba za ki je ba sai ka zo mu tafi suka tafi tun da aka shiga mota ba magana ya ce na san halinta sarai so take a barta ta je gari biki tsofaffin samarinta da suka yi yaranta suna garin ta je ta yi ta haka na san halinta ba karamin aikinta ba ne za ta aikata mana ya ce muna zuwa gari kafin mu je ko ina na je na kama mana hotel ita ta ɗauka hotel ɗin shi kaɗai kama sai ya kama hotel babban ɗaki da falo da komai ya ce za mu yi kwana kaza za mu yi sati ɗaya daman ya ɗauko izini a wajen aikinsa da 'yan kuɗaɗensa aljihunsa ya ce bari raka ki gida ya raka ta gida ya kai ta za su rabu sai ya ce to ƙarfe nawa za ki dawo ta ce kamar ya in dawo ina ya ce hotel ɗinmu ta ce ta ce yanzu yanzu ni din a wajen ka zan kwana tasha to ke ba matata bane ta ce yanzu ka raba ni da gidan iyana ta ce ya ce ina laifi kin je kin yi ni kun yi biki kun gaisa an yi komai dare ya yi kuma ki dawo gidan mijinki ɗakin mijinki haka ne to yanzu ke karamci ne in zo garin ki banni ni kaɗai in kwana a hotel to ba kai kace za ka riko ni ba wai rikiya kaza kaza kaza ya ce a'a da da za mu kwana a nan ta yi ta fushi ya ce yana jira magariba tana yi ya fara buga waya ya ce gani fa ina jira ya ce ni na san halin kayata to mata ba sa son irin waɗannan mazan musamman mata marasa gaskiya a cikin amma in kina da gaskiya aike kam ina ce za wani fa ko maka wallahi bai yadda ya tura matarsa tafi ita kadai ba ko ya haɗa ta da wani ya haƙura sai dai in ya samu kuɗin jirgi da shi da ita da biza me yasa saboda ba ta da tabbas abinda na faɗa ɗin nan haka ne ko ba haka ba ne Wai za ku zo yau da da tsumagiya ma da sai na zane wasu a cikin da haka maza ku ci gaba da buga kishi eh ƙwarai kuwa ku tsare gida duk wanda ya gama tasa gargargar ne tana da rawar kai to ya sa mata na ƙurulla wata tana ta faɗa an zo an sa mata kyamara cctv kyamara a gida ba yadda da ni ba kaza kaza shiganka da fitanka duk ana gani ya ce a'a ni na sa don barayi ne fa don barayi na saka eh saboda Allah in za ka shigo gida kyamara tana haska ka in ma ka fita kyamara tana in ma ka yi bakuwa kyamara in ma ka ya ce ai ba damuwa tunda ba za a fita ba sai da izini na duk ranar da aka fita kyamara ta haddace ni kuma zan zo in bude a wayata in gani ina kika fita rana kaza ina kika je in wani ya shigo miki ina ganin idonsa mutumin banza kowai akwai kyamarar da ko da duhu tana ɗauka da duhu kuma abin mamaki wasu mazan suna sa kyamara a gida wala baki sani ba sai ya tura ki unguwa ya ce zan dawo in dauke ki bayan isha'i ashe za a yi aikin saka kyamara ne a gida ya ce bar mun makullai na duk baki sani ba ya zo ya rakkaba kyamara kuma kyamarorin yanzu na zamani malama yana wayarsa yana aljihunsa in ingila ya je in america ya je in bauchi ya je in kaduna ya je duk inda ya je wallahi gidansa yana hannunsa da ya danna zai ga yara suna wasa zai ganki kina yawo ba dan kwali zai ga kin shiga can zai ga kin fita almajiri ya shigo kin fita kin je leke yana kallo kai bature ya gama da mutane mata kun gamu da tonon siriri wallahi kaɗan daga cikin daɗin auren mai mai kuɗi kenan eh ba dai kina son kuɗi ba ai mai kuɗi kika aura sai a zo a makale kyamar wala ba sani ba a samu ma'aikaci nan da na ijajjo na wayar ta cikin sili a shiga a makala kuma damun ita wannan kyamar ana sa ta inda ba za ka iya gano ta ba tana can wani kuriya a gefen ɗaki ki a makale a bayan wani katako ta yaga tana kallon ki yanzu kin manta akwai mala'ika akan ki yana kallon ki kin manta Allah da ya halicce ki yana kallon ki to yau baki ji tsoron Allah ba ga bawan Allah a kanki yana kula da ke kin manta da ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun haka duk mumini fal mu'minu la yakunu da yusan mumini baya zamantowa mara kishi mumini la yaqirru al-fuhsha fi ahlihi baya tabbatar da alfashi a gidan iyalinsa mumini la yaskutu ala akhta'i zawjatihi yayi shiru matarsa tana ta kurakurai na saba Allah ya shiru ya zuba ido mumini baya yi kuma muminu la la yudakhilu rijal rijal ala zawjatihi bi'aisu yarahum ya shigar da mazaje gidansa yana kallo ya bar mazaje suna shiga gida duk mai kishi musulmin kwarai baya barin maza su ta shiga gida wallahi wani abokanansa in suka zo ba zai bari su ga matarsa ba wani kuma bai da kishi wani ya ce wa matarsa idan abokanai na sun zo ki wanka ki gyara jikin ki zo ki rinka ba da ki ba mu ruwa kina rarraba mana ruwa da lemo da abinci ta ce a zan zo da yin ajiye in sun zo kuma sai ka babba su a ni ke nake so ke zo ki ba su bai da kishi wata rana ta zo za ta rarraba musu abinci a filet kowane aboki ya zauna malama yana zuba matan nan ido kwalliya tana yana kallanta mata abokinsa saboda dan boko ne mara addini ta sako hijabi zulum zulum kin san mace in ta so maka abin nan ta toshe abubuwa hijabi za ta sa bururum bururum bururum maganin maza mayu hijabin yadi guda yana jan ƙasa ko yadi biyu ma a ƙasa eh bururun ƙato haka da ta yi falalau kaga kaman abin nan ne ta shigo matan da mai addini da hijabinta in ta tsuguna rabin kamar rabin falon ma duk hijabin ne ya rufe shi a ƙasa tabɗi ina ruwan ƙwalele mijin nan ya kuntata ya ji baƙin ciki ran sai ɓaci sai bayan abokanan sun tafi wannan wani irin wulaƙanci ne ta me na yi maka ta ki zo ki je ki sako wani hijabi budurin budurin ke ba za ki nuna ke mace ce Allah ya miki nema ba tace yanzu mai gida ni zan zo in bayyana kwalliyata da adona a gaban abokananka wani irin mutum ne kai haka daga dama haka nake so ke ba wata ta bace tace to ni ba zan iya ba ni ba zan saba Allah in faranta maka ba tunda kai ba ka da kishi to ni ko ba zan yi ba to zan je auro wacce za ta yi min tace ka aure ɗari in dai akan wannan ne ka aure ɗari su zo su yi tarawa ma a gaban abokananka ni kan ba zan yi ba to wannan yar islamiyya kenan wannan yar makaranta mai addini kenan wanda ba za ta yi wa miji da'a akan saban Allah ba haka muminin kwarai baya sakaci a gidan shi akwai hadisi sahihi da Imam An-Nasa'i ya rawaito shi da Imam Ahmad da Ibn Khuzaimah a cikin Kitabut Tauhid manzon Allah ne yake faɗa talatatun la yadkhuluna la yadkhuluna aljannata mutane uku ba za su shiga aljanna ba na ɗaya a cikin su alqaqu liwalidayhi alaqu liwalidayhi mai saba wa iyaye din namiji ko mace wanda yake saba wa iyayensa to shi da aljanna hayata hayata Allah ka azurta mu da bin iyayenmu amma yau za a kawo tambaya a ce wata bata magana da uwarta yau shekara kaza eh wani baya magana da uwarsa ƙwarai kuwa duk mai saba wa iyaye shi da aljanna kam sai dai ya hango addayus mara kishi matar da ba ta da kishi ko namijin da bai da kishin iyalin shi in ga yanzu irin wancan mijin ai da yusi ne rajulatun nisa matar da take mai da kanta namiji komai nata irin na maza ta mai da kanta kamar namiji kin san akwai maza yan daudu to akwai mata kuma ni ban san me zan ce da su ba yan daudiya ko yan wace ce ni ban san me dai zan ce ba eh maza mata ko mata maza ko a'a a'a saka wando irin na maza eh akwai wanda ta dauki wato har da zanna bukar dinta da karin hula ta sa riguna irin akwai wanda har da babbar riga aka ɗauke ta an yi mata aiki da komai haramun alaiki manzo Allah ya ce Allah ya tsine wa macen da take me da kamarta irin maza manzo Allah ya dada cewa Allah ya tsine wa ma namijin da yake me da kansa kama irin mata Imam Zahabi ya ce faman yadhunnu wa man kana yadhunnu bi ahli fahisha duk wanda yake zaton matarsa tana alfasha tana saba Allah wai taghafalu li mahabbatin fiha ya kauda kai saboda wai shi yana son ta wai suna soyayya aw li anna laha alayhi daynun wa huwa ajiz ko kuma dan matar tana bin sa bashi baya ba zai iya biyan ta bashi ba kuma tana saban Allah ba zai iya mata magana ba aw sadaqun saqil ko kuma ta dora mai sadaki mai nauyi bai gama biya ba ta zo ta shimfida kafa a gida tana shedanci tana bin sa bashi aw atfalun sigar ko yana da yara da ita kanana yana jin tsoron kada ya mata magana ce zuciya ta bar masa yara ta gudu ko kuma tarfahu ila alqadi ko za ta iya ɗauka kashi kashi wajen alkali ta zalunce shi ta ce sai an ba ta rabon 'ya'yanta kun san akwai matan da in ka sake su sai ta kai ka wajen alkali ta ce a ba ta kason 'ya'yanta tun baka mutu ba a fara rabon gadonka tab baya iya zuwa ya biya bukatarsa a kanta baya da kishi a kanta imamu zahabi ya ce la khaira fi ga namijin da baya da kishi haka yazo a cikin littafin al-kaba'ir na imamu az-zahabi Allah yi masa rahama malamai sun yi magana akan adadin matan annabi dawud alaihi salatu wassalam a cikin littafai da yawa na musulunci maganganun da yawa ba za mu iya kawo su ba yanzu amma dai ku sani yana da tarin mata da yawa ya zo a riwaya yahudawa da suka ga manzan Allah yana yawan aure shi ma manzan Allah yana da aure yana da mata mata goma sha uku annabinmu kawai sai yahudawa suka fara zaginsa to daman ba mamaki ai sun zagi annabi dawo da ko ba sun zagi maman annabi Sulaiman ba ma sun zagi annabi Lut ma sai da suka zagi annabi Muhammadu ba suka ce unzuru ila hadha alladhi la yashba'u min at-ta'ami wala wallahi ma lahu himmatun illa nisa yahuda suka zagi annabi suka ce ku duba wannan mutumin baya koshi da abinci kuma bai da wata himma sai tara mata yasa yanzu duk wanda kuka ga yana da ra'ayin sukan wai mutum yana da iyali yana da mata to ya dauki sifa irin ta yahudawa suka yi wa annabi hasada saboda yawan matansa yahuda suka aibata manzon Allah wai saboda yana da mata suka ce law kana nabiyyan ma raghiba fin nisa'i da wannan mutumin annabin na gaske ne to ba zai sha'awar mata ba a ce mutum ya auri mata goma sha ya tara mata a gidansa wai annabi ake gaya wannan subhanallah wanda ya fi kowa rashin mutunci da faɗin irin wannan magana shine Huyay ibn Akhtab Allah ya ƙaryata su ya faɗi falalan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a kan kowa a duniya ya ce, Am yahsudunan nasu alama a ta Allah min fadli. Suna yi masa falala ne akan suna yi wa mutane falala akan abin da Allah ya fassada akan abin da Allah ya ba su na falalarsa? Faƙad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima. to shi annabi Sulaiman kan ma bari ku ci annabi Sulaiman kun ji an ce babansa mata ɗari ko to kun san nawa matan shi annabi Sulaiman dubu ƙwarai mata annabi Sulaiman dubu Allah ya ba shi lafiya guda ɗari bakwai daga cikinsu duk sadaki ya bayar aurensu guda ɗari uku kuma bayi ne a ciki annabi dawo da baban shi kuma ya mutu yana da mata ɗari wannan mata mahaifiyar annabi suleiman mata annabi dawo da zamu rufe zance a kanta a tarihinta an ce tana ta koya wa annabi dawo da annabi suleiman ɗanta da ta haifa ita take koya masa iyamun laili cikin dare sai ta taso ɗanta sai ta cike sallar dare da ya tashi sai ta ce kafa ibada ambaton Allah zikiri da yayi kaza annabi Sulaiman tun yana yaro ta koya masa bin Allah ashe gashi ta gina shi ya zama mutum gashi ana faɗan tarihin sa ya zo a riwayar Ibn Majah manzo Allah ya ce qalat ummu Sulaimana ibn Dawud mahaifiyar annabi Sulaiman dan Dawud ya bunayya la tuksirin nawma billayl ya kai dana karka yawaita baccin dare ke ma ki gaya wa ɗanki ya daina baccin dare to ke kan ko asuba ma ba kya tashin ɗanki ƴaƴanki ga sunan kamar ƴaƴan arna ko sallah ba sa fita ba kwa iya tura ƴaƴanku masallaci yau mata kun ji kunya wallahi kin ji mata annabi dawuda mahaifiyar annabi suleiman cewa take karkarin ka bacci ka rinka tashi kana sallah da daddare ta ce fa inna kasaratan naumi bil laili tad'u al abda faqiran yawan baccin dare mutum ya zama baya tashi yana sallar dare tana mai da bawa ya zama talaka fakiri yawmal qiyamati ran tashi alqiyama kaji abin da na gaya maka daga nan annabi dawud bai sake bacci da daddare ba ya yin sallah tashi yake yi bayan nafilfili kuma ya sallah da daddare Allah ya sake zama irin matar annabi Dawuda mahaifiyar annabi Sulaiman a nan za mu dakata yau gaba ɗaya karatun mu akan wannan mata muka yi na faɗa ne na yi bayani dan ki koyi da ita baiwar Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh